أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن, وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah yau muna sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ishirin da biyu ga watan maris shekara ta dubu biyu da sha hudu da ashirin da hudu kuma wannan ita ce juma'a ta biyu a cikin wannan wata mai albarka wanda mun san falalar yinin juma'a musamman kuma bayan la'asar ɗinsa to kuma ga ya faɗo a watan ramadan da haka muna lokaci mafi tsada da daraja sannan kuma ga shi za mu karanta littafin Allah domin mu nemi wadda sura ce ita ma makiya tana da ayoyi 28 kuma wadda ta gabace ta sai dai magana game da surar da abin da ta kunsa magana ce mai tsawo haka za mu yi shimfiɗa kamar kimanin tarabin lokaci أكرمك الله بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وأن السورة أن بات سونا سورة الجن سورة كبات إتنا مقانا نيقا بدا دونير الجنة تصبح باي دا حقيقة muna son mu yi magana dangane da aljannu ka fatalin masu bin addinin sama su yadda da akwai aljannu mana musulmi da yahudawa da kiristoci aljannu wata duniya ce ta uku akwai duniyan mala'iku akwai ta bil'adama sai kuma ta aljannu su ma masu hankali ne irinmu don haka suna da zaɓin su yi daidai ko su yi laifoyo a cikinsu fasun mujinnan min al-istitar kun ga ai junna garkuwa kariya take ko aljanna ita ma tana da duhu saboda yawan itatuwa lambu fadama aljinnu su kuma saboda boyo ba a ganin su kamar yadda Allah ta'ala ce innahu yaraku huwa qabiluhu min haythu la tarawun shaydan da jama'arsa suna ganin ku ta inda ba ku ganin su so haka mu ana kiran mu insu su kuma ana kiransu jinnu Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabdu mu me yasa ake kiran mu insu lil istinas bina saboda mu ana ganin mu ana ɗebe kewa da mu su kuma ba a ganin su sai da ji ɗure su illa nadiran yaushe aka halicci aljannu aljannu su riga mutane min qablu min nari samu tun gabanin halitta ɗan adam mun halicci aljanu ko mun halicce su daga wuta aljannu na da sunaye daban-daban idan aljani common aljani ne talaka sai a ce mai jinniyun idan mazaunin birni ne mazaunin cikin jama'a ne a ce mishi amirun zuwa fa aljannu nan tare da mu ba za mu ba mu ganin su duk inda ake karatu irin wannan akwai aljannu da zaune su ma suna saurin karatu to su ake ce ma'amir mazauna tare da jama'a akwai wanda ake ce ma arwah su ne masu bin yara za ka ga yaro an ce aljannu sun kama shi da albani rahimahullah ya inganta shi sayul jami mujalladi na uku shafi na tamanin da biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljinnu thalathatu asnaf mutum min aljinn ana atika bi qabla an taquma min maqamik zan hau iska yanzu in je in dauko maka gadon nan kafin a tashi karatu qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuk dai ta kai ka bata lokaci ai ni in ka fada kaman dabbobi ne macizai ne da karnuka wa sinfun yahulluna wa yad'anun akwai aljanu masu yawo su tashi nan su sauka nan su koma can to kenan dai aljannu duniya ce mai zaman kanta kuma tun da ba mu ganin su sun shiga cikin abinda Allah ke cewa allazina yu'minuna bil ghaibi mun yi imani da su wanda yake bai da su ba shi bai san akwai sun bane kuma wanda ya sani shi adda dalili idan ka ce za ka hujjojin akwai aljanu magana ce mai tsawo ni ina ga ya ishe mu kai hujja ga suratul jinni nan za mu karanta duk wata hujja ba sai da kawo muku ita amma malamai sun ta kawo hujjoji mutawaturi qur'ani hadisi ganin ido akwai wanda suka ga aljannu akwai wanda ga aljannu aljannu a cikin ku ni wallahi ban yarda a ce ba wanda ya taɓa ganin aljannu a cikin ku ban yadda ba sai dai ba wanda ya taɓa ganin aljani a siffarsa ta aljani don in ka gan shi a siffar aljani rikicewa za ka yi wataƙila rudu ya saka hauka ce saboda suna da munin halitta ƙwarai shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tsal'u haka annahu ru'usu shayatin yana kwatanta ita to aljani ce kanun su kamar kanun aljani kaga ashe ba abu ne mai kyau muni gare su suna da ban tsoro kuma suna da ƙahoni sannan suna da manyan idanu jawur masu tada hankali suna da zaga haƙori irin masu fitowa da na waje so a takaice in an gan su a sifar za a amma ba wanda ya taɓa ganin mutum ya wuce kafin ya duba sai ga ya ɓace aljani ne ba wanda ya taɓa jin an kira shi ya ansa ya diba ko ina bai gama kira shi ba aljani ne in kana tafiya cikin daji akwai abubuwa da yawa na aljanu da za ka gani a wata tafiya da muka yi a dajin sudan muna cikin ina motar da muka yi kira kara gaga a nan can da sai masu ɗan shekaru da suka san da cikin mota ce ta katako lokaci ita kaɗai ke tashi daga sakuto ta ce kano motar katako ce ga tan to inda dare ne za ka hangi hitila da kanun mutane muna cikin irinta sai muka na hangi wata na ce ga wata mota ta saka ce kai aljannu ne ba su ne ke kau da kai daga hanya za su yi kamar mota ce irin taku sai su kau da kai da hanya to tun san da babu motoci ma kana bisa doki za ka ga wani mahayin doki yayi nan yana son ka bi shi sai ɓadda kai ya daji da kai akwai inda Allah ya magana cikin Qur'ani ko kalla bistahawatu shayatinu fil ardi hayrana lahu ashabun yadunahu ila al-huda tina kamar wanda aljani yake so ya dauke shi daga hanya ga abokan da fitara ta taho ga hanya nan aljanna yana so ya gaye shi su ana ganin aljanna don haka wannan ma hujja ce ta cewa akwai aljanna akwai malamai amintattu da sun sha magana ta sun haɗu da aljanna sun yi magana da shi amma dai kamar yadda na ce ba za a gan shi a siffarsa ta aljanin ba saboda su suna canza kama al'amash Suleiman ibn Mahran yana cikin manyan rijalul Bukhari amintacce ne ya ce tarawaha ilaina jinniyun wani aljani ya zo mana da yamma qala fa atainahum bihi yace sai muka zo musu da shinkafa faj'altu ara al-luqama turfa wa la ara ahad sai daga ana daga loma amma ban ga mai daukar ta fa qultu fikum min hadhihi al-ahwa'i allati fina kuna da yan bid'a masu sore a cikin ku qala na'am fa qultu faman rafidatu fikum nace akwai yan shi a cikin ku qala sharruna su amma fi sharrin amintacce faɗi wannan magana sai dai ba a wurin 'yan shi'a ba a wurin sukan ba amintacce ne ibn kasir da ya kawo wannan kissa yake cewa aradtu hadha al-isnad ala shaykhina al-hafiz abi al-hajjaj al-mizzi fa qala hadha isnadun sahihun ila al-a'mash akwai maganganu da yawa na malamai da suka sun gabu da aljami ya ce kaza ya ce kaza an yi kaza an yi kaza daga me aka halicci aljanu annabi sallallahu ya faɗa yace an halicci mala'iku daga haske an halicci aljannu daga wuta an halicci adamu daga abin da aka faɗa muku to haka aljannu daga wuta aka halicce su mala'iku daga haske mu kuma daga me daga laka babu ganin aljannu amma akwai dabbobin da ke ganin su a cikin musnad ahmad da sunan abi dawud جابر يروي حديث إن قلتك أن صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونحيك الحمار بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان فإنهن يرون ما لا ترون صلى الله عليه وسلم إذن تكين دري كوكا جكري كرنكا سنا كوكا سنا حبشي وكا جاكي ينا هنينيا جاكي هنينيا كيف يكون دوكي لأيكي كما هنينيا تو جاكي با هرقوا أبو ba daɗi inna an karar aswati sautul hamid kuzala ce in kun ji kukan jaki ko na kare da daddare ku nemi tsarin Allah daga shaidan domin suna gani abin da ba ku gani menene alakan aljannu da shaidan Allah ya ta magana shaidan cikin ƙur'ani ba ويتي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا كما الله تعالى يفدينا درندنا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أنا كنا سإبليس وصمع لما سيتي سنة سنة أزازيل أزازيل amma shi ma halitta ne kuma mai hankali kuma mai iko mana yana iya yin abu yana iya fasawa shi yasa Allah ta'ala ce iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis wa khalaqtahu min tin kuma daga laka to ya za a yi wuta ta fi daraja to malamai sai ta maganan iblis da jama'arsa da rundunarsa da cewa aljanu ‘ya'yansa ne da yawa masu ce shi ne kakansu kamar yadda annabi adam shi ne kakanmu don haka mu bil'adama muke su kun banu iblisa su da amma kamar yadda a cikinmu akwai musulmi akwai da ba musulmi ba akwai na kirki akwai miyagu haka su ma yake a cikinsu akwai wanda suka ce shaidan cikin mala'iku yake don ba haka ba don mai Allah zai ce shi ya ƙiya tun da mala'iku aka ce wai kula lil mala'ikati usjudu li adam fasajjadu illa iblis ka ta yana cikin su kenan sai muka ce ta amma ai wani wuri Allah ya yi bayani a suratul kaf ko ayata amsa yace fasajjadu illa iblisa kana min aljinn fa fasaqa an amri rabbi ashe shi zama ya kai shi cikin mala'iku baka in kana tare da mutane aka yi musu hukunci zai shafe ka da aka ce mala'iku sun sujuda har da shi ya kamata yi amma kowa sai koma ga asalin shi su asalin su na kwarai ne shi kuma asalin sa ba na kwarai bane don haka su suka yi da'a shi ko ya kiya aljanu suna cin abinci kwarai kuwa suna ci suna sha ya zo a sayar bukhari hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abu huraira kawo min duwatsu in yi tsarki ya ce amma karka zo min da kashi karka zo min da kashi ma'ana kashin doki ko na wata dabba ko na raƙumi yace huma min ta'amil jinni wa'annan biyun kashi abincin aljannu ne kakkai tsarki shi ka lalata musu abinci haka kashin dabba shi ma abincin su ne kakkai tsarki shi ka sa musu najasa ga abin da suke ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu yi tsarki da shi ko banda wannan hadisin sannan ya faɗa mana cewa lokacin da jinnu nasibin wayanda su ne wannan sura ta sauka a kansu lokacin da suka zo mashi manzo Allah ce atani wafdu nasibin wa ni'mal jinnu aljannun nasibin sun zo wuri na kai ma dalla da aljannu aljannun kirki ne kaga mu za ce mutanen kirki ko su kuma aljannun kirki ne yace fasaluni zada suka ce in ba su guzuri fada'autu Allah lahum alla yamuru bi'azmin wala rawsatin illa wajadu alaihi ta'ama na roki Allah duk inda kashi yake Allah mai da musu shi abinci haka duk inda kashi yake Allah mai da musu shi abinci to daman ba an ce shi ɗaya yana ce da hagu ba ashe yana ce abinci kenan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam suke ce idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yamini fa inna shaytana ya'kulu bi shimali wa yashrabu bi shimali idan ɗayan ku zai ci abinci ya ci da dama in zai sha ruwa ya sha da dama shaydan shi yake ci da hagu shi yake sha da hagu akwai hadisi kuma Abu Sunan wanda manzo Allah sallallahu alaihi cewa idan mutum ya zo gidansa ya ambaci Allah ya shiga sai shaydan ya ce kuma yayi bismillah zai ci abinci sai shi ɗaya ce ɗan uwansa da jama'arsa la mabita lakum wala asha'a huna ba ku da wurin kwana ba ku da abinci manzal ya ce amma in ya shiga bai kira sunan Allah ba ya zo cin abinci bai kira sunan Allah ba sai shi ɗaya ce adraktumul mabit kun samu wurin kwana in bai bismillah ba ga abinci ce kuma kun samu abinci don haka tare suke ci ibn al-qayyim rahimahullah daga waɗannan nusus da muka faɗa yayi wata yayi wani ijtihadi yayi wani istinbati yace kenan tunda suna ci suna sha to abubuwan da shedan ke sa mutane su yi abin shan sane kenan da Allah ce innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu sace rijsun min amali shaytan zaka shaydanu suna shan giya duk inda aka dafa giya da su ake sha aljanu suna aure kuma suna haifuwa eh kwarai suna yi duka suna yi in ka duba cikin suratul rahman da Allah ta'ala ya magana yan mata aljanna me yace lam yatmithunna insun qablahum wala jan wani mutum ko wani aljani bai taɓa budurce wa'annan matan ba gabanin wa'annan yan aljanna da aka ba su ashe kenan mutane da aljanu duka suna saduwa da iyali kamar kowannensu to da haka suna aure kuma suna haifuwa to in suna aure kuma suna haifuwa dan adam na aurensu shekaru dan adam na wurin aljannu ka taɓa ɗaurawa abin da an yi ta jinsa shekul islam abdurrahman suyuti rahimahullah kusan shi shakun dole duk abin da ya rubutu a kan lokacin da zan karanta da sura na so ya samu littafi sa kan aljannu yana da littafi akan aljannu yana littafi akan mala'iku ina jin shi na mala'iku sunansa alhaba'ik fi akhbaril mala'ik shi na san ina da shi yana maktabatus sahaba amma na aljannu na ne ma ban same shi ba amma na taɓa karanta shi da daɗewa lokacin ɗalibta to ya yi magana game da auren aljanu da mutane ya ce kuma ya sha faruwa ana samu in fact ina so da ya kawo ƙisoshi na auren aljani da mace mutum ko kuma namiji mutum da aljana mace to amma galibi abin da ya sa ba a ma tattauna a kai abu ne da galibi ya fita daga irada ta shi dan adam kamar mace ce kawai sai namijin aljani ya zo ya aure ta ita ma bata sani ba ko kuma mata aljani kawai ta zo ta aure namiji kuma ta haifi ɗiya da shi shi ne kusa ana yi amma yakan iya mafarkin lokacin da suke saduwa aure a cikin bacci to amma shi imamu suyuɗi abin da yake so ya ce zahiran ma an ɗaura aure tsakanin mutum da aljani an yi auren to inda matsala take in ka aure ta wata rana kawai da dare za ka ta rikide sai ka ganta da bindi to kai tashi hankali ko babu ka ganta da farata manya-manya a kai fu kamar za ta yayyage ka an ce wani ya aure aljana da ta ce tana so sai ce to sharaɗi za ta koma mutum kuma har abada ba za ta canza ba ta ce ta yarda suna zaman sulamai lafiya aka samu yaro aka haifuwa aka yi biki aka yi komai ranar ta gama yi mai yaro wanka kawai kafin ta sa masa tufafi sai ga karya ta zo ta sharɗe shi ta ruga da gudu ya bi ta ce kai tsaya tsaya su rukakka ce an samu matsala yaro zai tafi ganin gida to ana yi imam malik rahimahullah ya ce zai iya halalta ya ce walakin ni akra ya ce ina kyamar a ce ana aure da aljanu saboda me ya ce iza wujidat mur'atun hamilun faƙila man zaujiki qalat min aljinni fa yakthuru alfasad shi in aka ce ana aure tsakanin aljannu da mutane to da an gama ce da ciki aka ce ina kika samu sai ce ai aljanni ne na aura yace kaga sai ya tabanna dole sai ciki kawai sai ce wallahi wani aljani ne muka yi aure da shi ba ba ku gane shi ai hmm matsalar ta faru ga wani nan sakkwato da dadewa ya sai gani da ciki hankalin sai ta ce ba maka kwantar da hankalin ka aure ne ne ce aure ba da sani ba ta ce ba wai ba sai ka sani ashe an jefa ta shi'a bai sani ba aure ne ta na mutu'a na dan lokaci kuma ta samu ciki ya ce Allah ɗebe mun ga aure na ki albarka to gaskiyar magana ko ana auren yana da matsala kamar yadda imam malik ya ce ku duba abinda Allah ke ce a suratul rum wa min ayatihi an khalaqa lakum sai ce min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya halitta muku daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku azwajan abokan aure suke min anfusiku macen mutum ta aure namijin mutum namijin mutum ya aure macen mutum macen aljana ta aure namiji aljani aljani namiji aure aljana mace amma in aka waye gari namiji ya je aure aljana to babu itilaful jins in ka lura ba wai aljani da mutum ba ko mutum in ka je ka aure jinsin da ba naku ba in al'ada ta bambanta da nisa da yawa ana samun matsaloli kamar yanzu ɗan Najeriya ya je a ruba Indiya misali kai ko a nan cikin gida akwai ƙabila da ƙabila da al'adunsu sun yi hannun riga in aka yi aure in dai ba addini ne zai gyara su ya rarrage wasu al'adun wani ɓangaren ba ba da sai ita samun matsala kai ko an yaka sai samun matsala misali wata ƙabila ta fi wata tsafta wata ƙabila ta fi wata tsanda wata ƙabila ta fi wata karinci ko wata ƙabila ta fi wata kunya wani ma in yi auro mace daga wata kabila daga furucin bakinta zai jizo hankalinsa ya tashi sai ga babu kara cikin maganarsa saboda shi a kabilar su akwai kara to wannan tsakanin mu muke na yan adam to ina ga ka tashi ka dauko aljana aljanu suna mutuwa hmm? suna mutuwa mana wanda aka ce yana ci yana sha yana aure yana haifu ai dole ya mutu ko yawwa kuma Allah ta'ala ce kullu man alaiha fani duk wanda a bisa kasa sai ya kare wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram zaka duk da mala'iku sai sun mutu ai balai balai kuma aljanna shi yasa a sahih bukhari hadisi ibn abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana ce a'udhu bi izzatika alladhi la ilaha illa anta alladhi la yamutu والجن والإنس يموتون kaga a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da aljanu suna mutuwa to amma shi organ yana da tsaurai sosai saboda lokacin da Allah ya la'ance shi yayin addu'a ya ce rabbi ya ubangiji na lokacin da ya ce rabbin nan da sai igfirli ya yemin Allah zai yafe masa amma sai ce anzirni ila yawmi yub'athun ni yanzu roƙo guda alfarma guda nake ne kace zan halaka eh to naji kace wuta eh to duk dai naji to ni yanzu abu guda nake so an zirni ila yau ba fa ka bar ni da rayuwa ta har ranar da kowa zai mutu sannan in mutu a ƙarshe qala fa innaka min al munzarin Allah ce an maka jinkirin to sannan ne yace qala fa bi izzatika la'uhuyen nan ajin ba ne ka bani lokaci ba duk zan rayu da 'ya'yan adam har ƙarshe yace na rantse da darajar ka la'uhuyen nan ajma'in duk sai na halaka su yace illa ibadaka minhum al-mukhlasin to su ibadullah al-mukhlasin su bai iya kai gare su ina aljanu suke zaune aljanu suna zaune tare da mu amma dai mu Allah ya ɗaukaka mu a kansu wanda Allah ta yi wa laƙar karramna bani adam ba su da masallaci ginanne mai kyau irin wannan sai dai su shigo namu ba su da gidaje irin na alfarma masu fanka da ac da sauransu suna rayuwa ne a koguna kogo a juji a cikin tsakiyar dokar daji a ban ɗaki a wurin shara wurin ƙazanta ko a gidan aka mai da wani wuri wurin zuba shara to inda ba a kula da tsabtar wurin yanzu yana zama wata tara aljannu suna zama a cikin makabartu to shi yasa za ka ga masu hulɗa da aljanu irin bokaye da sauransu za ka ga ƙazamai ne irinsu kuma sukan cika rayuwa a irin wa'annan wuraren don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah a ban daki ya hana ayi sallah a makabarta saboda duk wurare ne da aljanu ke fakewa banda ma maganar najisa fakewa aljanu sanan duk inda ake yin banna sai aljanu ya zo wurin yanzu duk aljanu da tare da muna muna karatu da su na kwarai ne amma a kasuwa ko waɗanne iri akwai nan ne za su sa a yi algusu su sa a yi albundahana su sa a yi ƙarya su sa a yi sharri su sa a yi sata su sa a yi sane kusan sane an daina sane yanzu yanka aljihu ana yi? a'a sai dai kwacen waya ana yi? asha to shi yasa hadisin muslim hadisi sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma wani sahabi wasiya yace in kana iyawa kakka yadda ake kika fara shiga kasuwa yace kuma kakka yadda ka zan kai karshe yace fa inna ma'arakatu shaytan wa biha yansibu rayata wurin gogormai shaytan ne yana cin yana tabanna cikin kasuwa sannan kuma ne yake kafa tutarsa to kenan in muka gina gidaje sukan zo su zauna tare da mu shi yasa duk gidan da ba in mutane ba su rayuwa to aljanu za su shiga su zaman su amma in mutane na rayuwa a ciki to karatun qur'ani ambaton Allah musamman suratul baqara kuma musamman ayatul kursi to suna hana aljanu su zauna gidan duk gidan da ake karanta ayatul kursi aljanu ba su iya zaman shi haka gidan da ake karanta suratul baqara zaka in ka gina sabon gida ka shiga ka karanta suratul baqara kafin ka tare ciki ko kuma ka sa cassette in na gina sabon gida complete ƙur'ani nake sawa sai ya yi sauka gaba ɗai duk wata yadda ka ba su tsoro an karanta ta ba haka sun tafi sannan mu zauna musamman in kasancewa asalin gidan ma ka gina shi ne akan juji ko kuma a wurin da akwai yiwuwar zama aljanu kamar irin tsofaffin bishiyoyin na da irin su magarya murna ai ta kuka ai kuka ai ce ma iccen kuka ai gwaranci ne murna a sunanta opposite ne ai kuka sansanin shine kuka garin shine miya amma in aka in aka kada ta a ruwa ta zama tsakko aljanu kuma suna yawo kangon gidaje suna zama cikin kango sosai ko ka kammala gida inda ba a shiga ba suna zama ciki annabi sallallahu ya bayyana cewa suna yawo musamman da yamma kana jin uwaye musun ce laluri yayi a hana yara yawo ko illa asar tayi lis to shedanu suna yawo aljanu suna yawo to haka suna son wuri mai duhu shi yasa duk wurin da aka bari da duhu ana iya samun aljani a ciki kuma ana iya ba yaro tsoro sai kaga yaro ya rikice ya samu matsala to don haka kana so a rika kunna fitila ko da ba mai haske da yawa ba amma ita wannan fitilan mai iya kama da wuta manzo Allah sa sai hana afana da ita shedanu suna zaman teburin mai shayi eh suna yi suna da wuraren zama annabi sallallahu alaihi ya hana a zauna tsakanin inuwa da rana yace wuraren zaman su ne kaga shi suma suna da yawa suna da clubs wurin zama kenan kai kana da mota wani yana da mashin wani yana da doki aljanu su ma suna da dabbobi eh suna da dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ibnu mas'ud ya ce aljanu su roƙe shi guzuri sai ya ce ku tafi duk inda kashi yake wanda an ambaci sunan Allah aka ci aka yadda shi to zai koma muku nama sannan duk inda wata dabba ta yi kashi shi ko zai zama abinci ga dabbobinku ashe suna da dabbobi kenan kuma dabbobin su ma suna cin abinci to amma akwai dabbobin da an san su da hulɗa ko alaƙa da aljannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi sallah wuraren da raƙuma suke gurfanawa yace fa innaha min ash-shayatin kenan akwai aljanu tare da raƙuma in fact masu kyau raƙuma za su faɗa maka akwai ɗabi'un da raƙuma ke yi waɗanda sun saba wa dukkan sauran dabbobi wanda suka nuna akwai aljini tare da su kuma akwai mugunta ba ta wasa ba tare da su raƙumi yana iya haƙe mai shi wata guda yana neman ya za a yi kashe shi tirar da ya samu sa'a ya halaka shi menene ƙarfin ikon aljannu muna da bambanci da su gaskiya suna da sauri suna da abinda muke ce mazahin nama anan sokoto wato mutum very smart mai sauri wanda shil yana iya abu to yadda wancan aljani ya je saba ya ɗauka gado ya dawa kyautawan kira don haka kafin ɗan adam ya fara ƙera jiragen sama ya fara tashi sama su aljanu sun yi ɗaruruwan dubban shekaru suna yawo a sarari shi sa Allah ta'ala kamar da zamu gane suratul jin cewa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuba mun je sama muna so mu dauki labari mu isku duk an cika su da sojoji an tattare ko ina harasan shadidan an sa tsaro wa shuban yula ta wuta duk wanda yazo koro shi ake dole akwai abin da ke faruwa wanda a dalili wanda ne suka je yawon neman labari sai suka faɗo suka iska manzon Allah yana karatun Qur'ani wanda wani akan wannan wannan sura ta sauka aljannu suna aiki suna kwadago dalilin wannan shine sun yi ma annabi Sulaiman Allah ta'ala ce min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbi wa man yazigh minhum an amrina nuzighu min adhabi as-sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat i'malu ala daud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur a suratu saba ko saboda haka abinda ɗan adam yake ganowa yanzu shekaru dubbai da suka wuce aljanu sun gano shi yanzu misali ba ga waya nan ba za ka yi magana da wanda a saudi arabia yanzu haka ka yi magana da wanda a frankfurt ka yi magana da wanda a addis ababa ka ka zaune a gidanka aljanu sun daɗe da wannan teknolojin tuntuni to matsala ita ce hulɗar tsakaninmu da su ba ta da ƙarfi balai mu koyi wanda a wurinsu amma mu ba a hankali mun cimma wannan yanzu technology ne to sannan sun bayyana sun bambanta da mu wajen carsu suna iya canzawa yanzu aljana mace tana iya hitowa sak kamar matakka matakka ta yi tahiya ka zo gidan kaɗai sai ka isko ta yi kwalliya ta ci ado ta yi zaune bisa gado ka kalle ta tana murmuɗi a yau shi ki dawo sai ta yi burbushi sai gaban ka ya faɗi ko da za ka diba sai ka gaba komai ta tahiya ba sai ba za ka kwana ɗakin aran nan akwai kesko? الله تعالى يما قالوا هنا سورة الأنفال إذ كتاب وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله كاد شيئا وينظر الله يتعلم lokacin da za a yakin badar sai ya fito musu da siga ta suraka tuddu maliki ibn joshua suraka sananne ne sai ya nuna musu ku ta yi ku yaƙi muhammadu wallahi ba wata matsala yau kowa bai rinjaye duk ƙabilunmu sun haɗu za su zo su taimake ku amma lokacin da aka zo za a rangama shi ka sai ja da baya na kasa ala ya wa kala inni bari'un minkum yace ku tafi kai ni ba ruwana da me inni arama la tarawna ya ga mala'iku sai ce inni akhafu Allah ni ba Allah nika tsoro bayan hada fada nan ne ai bahaushe ya samu kissa tsohon najad wai wai an gashi a sifar dattijo suka ce kai wannan daga yace ai daga najado ne zo najad shine wuri mai tudu kamar ka ce jigawa tihama shine wuri mai rafi wurin da ƙasa ƙasa yace ai daga jigawa nake dukki yace ga shawara ga shawara ga yadda zaku gaya da yake yin su amma lokacin da suke kokarin shirya da za su kashe manzo Allah sai zo a yi mitin da shi a matsayin bako to kaga kenan suna yi wannan ya faru ga sayyidina Abu Huraira lokacin da manzo Allah ya bashi ajiyar abincin azumi da aka bayar ga shi da muke tare abincin azumi zamanin bazu Allah ba ana yi sallallahu alaihi wasallam yace sai cikin dare ina tsaron abincin sai na ji wani ya zo ya ɗiba yahsu min at-ta'ami cikin duhu ne yace sai na zabura na damke shi sai ce wallahi la arfa annaka ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai na kai karar kaurin manzon Allah sai ce inni muhtaj wa alayya iyali wa li hajatun shadida ka ganni nan talaka ne ina da iyali ina da tsananin bukata sai ce to tafi karka dawo da aka waye gari sai manzo Allah ya ce ma Abu Huraira ma fa'ala asiruka al-bariha ina dan ina fursunan ka jiya wanda ka kama manzo Allah ya san abin ya faru kenan sai ce ai kaji kaji yadda muka yace kai yake zai dawo ya ko sake dawowa amma ya ko kama abu hurera abu hurera sake shi a na uku sai ce kaga zan faɗa maka gaskiya zan faɗa maka wani abu mai amfaninka ya ce mene ne ce in za ka kwanta ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum har sai ka kai karshen ta fa innaka lan yazala alayka min Allah hafiz wa lan yaqrabaka shaytanun hatta tusbih zaka samu mai tsaronka na mala'iku sannan ba shaidanin da ke iya kusanta ka haka waye gari da ya zo da safi manzo Allah ce ya kai da bakonka na jiya sai ce ai kaji abin da ya karantar da ni sai manzo Allah ce sadaqaka wa huwa kazub yayi ma gaskiya amma fa makareci ne amma abin da ya faɗa maka gaskiya ne don haka kun ga anan mun yi karatu daga makaranta Abu Hurairah ni ban ce ta shaidan ba yawa daga makaranta Abu Hurairah to saboda haka kenan aljani yana iya koma mutum kada ya zuwa masallaci kaga ya cika gindin da jama'a amma rabi ba mutane ba ne kamar na taɓa baku labarin wani aljani da ya shigo ɗakin mu da daddare ko muna madina mun hudu zari'in binnin labule muke sawa mu yi katanga tsakaninmu mu hudu ɗaki ne ƙato haka ɗan na jin ɗan thailand sunan shi lot can kuma ƙuriya ko ɗan uzbekistan ne ya fito ina gaggawa ko da na tashi na duba shi wannan ba Allah yana nuna baccin sa hadda hansari to da nake gaya masa ne sai ke ban labarin da safe nake gaya mishi abin da ya faru sai ke ban labarin ta a lokacin da bin baz yake shugaban ta karatu sai da yake ko aji uku ne turan nan ko da ya zo ya shigo ɗakin ya wuce wurin gadon kwancinsa sai wani can gefe ce ai baka rufe kofa ba to daga can sai ya turu kafarsa zu aiko da rufe komar da fitar shi wannan ba ta waye riga ba lura da yaron bai kwana ɗakin ba kuma da yake bin ba su kusa yake da jama'a kwarai wato mutum ne an daɗe ba a ga irinsa ba da ya tsabar tawali'u ga shi Allah ya ɗaukaka shi katif ne marar gani ne amma mai daraja cikin mutane za ka ga yadda mutane ke ƙibanta shi ka gane sau guda ni na ci abinci tare da shi kuma ya bani kyautar fatawinsa lokacin suna farko-farko guda biyu da ni da bello doma 1988 ya bani kyautar juz'i na ɗaya da na biyu suna nan maktabatar sahaba da ja da green su aka fara buga yanzu suna da yawa su fi ashirin na jigo to sai ya je faɗan bimbaz sai bimbaz ya sa aka kira shi ya ce turon da kai rajista na san kai wane ne kuma ga daga garin da kake ga garin da aka yi ga yanda aka yi ga yanda aka yi ya ce to don Allah a yafe mi ya ce ba dai yanzu ba kam ya ce amma za mu baka result ɗinka na shekarun da kai sai ka tafi jami'a wuri kaza inda ba a san da labarin ka ba ka ci gaba da karatu yace kuma ka kula da da'awa ka ji tsoron Allah ka kiyaye tauhidi yayi miki aziz sosai aka ba shi zon din shi ta yashi to bai ga wannan ɗakin ko wani aka kai gobe to akwai aljanu mazaunan gidaje kamar da muka faɗi amma wani lokaci abinda an matsala mazaunan gidajen sukan zauna ne da siga ta irin macizai ko kuma mage in kaga mage baka irin ba mamaki shi kan bakin kare da manzo Allah ya faɗa shaydan in kaga kare baki irin babu koda so fanin fari tare da shi to aljani ne shi sa bazalla Allah sai sai ya gitta mai sallah sallah ayi wata sabuwa wannan ta lalace abu sa'id al-khudri ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna bil madinati nafaran min al-jinn qad aslam nan madina akwai aljanu wanda sun musulunta faman ra'a shay'an min hadhihi al-awamir falyu'zinhu salasan fa in badalahu ba'du falyaqtulhu fa innahu shaytan duk wanda ya ga wani maciji a cikin gida to ya nemi ya nemi izinin sa kwana uku yace don Allah ka bar gidan nan kwana uku yace in ya ganshi bayan haka ya kashe shi shedani ba musulmi ne musulmi an ɗan me su tafi za su tafi kuma waza kai mamaki wallahi karatu bai yi yawa can baya ba amma irin wannan ilimin duk uwayenmu da kakanninmu sun san shi uwayenmu suka faɗi an gama ce su kakku kashe shi kakku kashe shi ce inna Allah kake ka bar gidan nan to in yi tafe shi kenan bayan kwana uku an gan shi to manzo Allah ba da izinin a kashe shi kuma kuna da labarin lokacin yake Uhud wanda ya nemi izinin manzon Allah ko yakin khandak kai muka kai yakin khandak yana da amarya da rana tsaka sai ya zo ya danye ya nemi izinin manzo Allah ya zo danye kailula wanda ya gane ya dauki makamin sai ya koma wurin jihadi a je a ci gaba da tona rami ko da yazo sai tarar da matarsa waje saboda kishi sai ya zaro irin sanda ya tade ta sai tace saurara mu shiga ciki kaga abin da ya koro ni ko da yazo sai ga kaska kaska ke ce mata kafa katon maciji yayi round bisa gadon shi bisa shimfiɗa shi ya zabura da takobin shi aka ce ba a san wanda ya riga mutuwa ba da shi da shi suka kashe juna to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai aljanu musulmi a Madina in kun gansu ku rinka neman su bar su bar nan har kwana uku to kaga kenan mace zan gida an hana kashe su yasa akwai filin da nayi gini ko ni katon maciji wanda yadda ake sirta ni Allah bai sa na ganshi ba yayi ta yawo in mun gina nan ya shiga nan an yanya kashe shi na hana amma ga yadda suke sirta mishi ya girma mutum ni ba taɓa ganin sa ba gaskiya to daga ƙarshe Allah ya taimake mu muka samu ya fita akwai wani daji bayan wurin sai ya tafi ce ba dalilin ƙila ya rayu shekara arba'in wurin wannan filin certificate ɗinsa wani gwamnan tura ya samu shanu tun 1972 to kaga ila tun sannan tun da kan daji ne ba abin da ke suke banda bishiyoyi itatuwa icin dogon yaro ila shekara arba'in wurin ko talatin ka zo rana guda ka kashe shi ba mu dalili bai taɓa bai cuta ba kowa ba duk da aikin da ake yi an san yanzu yana ɗaki kaza amma bai taɓa fitowa ya cuta ma kowa ba har ran da ya baro ne to amma in ban da su in an ga wasu bishiyoyi irin na daji to su wannan ana iya kashe su akwai sifofi da yawa da ya kamata mu faɗa na aljanu da kuma shi shaidan da gidansu misali annabi sallallahu alaihi wasallam bukhari da muslim hadisin anas sallallahu alaihi wasallam yace inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam manzo Allah yana itikafi sai matarsa safiya ta zo ta kama masa ziyara sai ta shiga can irin hemar da aka tanadar masa suka ɗan taɓa tsira sai ya taso ya rakota kaga ba lantarki ke akwai ba wasu sabbai biyu suna wuce sai suka ga duhun mutum sai suka manzon Allah ne tare da wata mace suka zu sai masu shiga masallaci ta ku zo ku zo ku zo ku zo ce ku duba ku gani safiya ce mata ta manzon Allah kai din yace a inda shaytana yajri min ibn adam مجرى الدم وإني أخشى أن يقذف في قلوبكما شرا شيطان na gudu cikin jinin mutum kamar yana gudu cikin jikin mutum kamar da jini yake gudu saboda haka ina gudu ya jefa muku sharri don haka duk wanda imani da Allah da ran lahira kai ya kai kansa inda ake tuhumarsa idan mutum ya kasance yana bisa hanyar kwarai aljanu tsoronsu suke masu rukiya za su ba ku labari akwai wanda in an ce za a kirawa ne za su aza kuka ka a kira shi ka a kira shi tsoronsa suke ji amma idan mutum ya zama fasiki raina shi suke yi abul farad ibn jauzi ya ruwaito kisoshi da dama akan wannan sannan akwai hadisi wanda hakim ya ruwaito da isnadi mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala ma alqadi ma lam yajur Allah na tare da alkali in bai zama azzalumi ba fa idza jara tabarra'a minhu da yayi zalunci sai Allah ya barranta da gare shi wa alzamahu shaytan sai lizimta masa shaytan to don haka in kana na kwarai shaidanu gudunka suke kuma ba abin da zai sa shaidanu su guje ka kamar ka zama da'imun cikin ambaton Allah ka zama zakirun da'imun wani sufi ne aka yi sudan sunansa sa'imun da'imun a kace haka mutanen sudan sosai sa'imun da'imun to kai ka zama zakirun da'imun ina malam bello zaɓo yana kusa to don larabcin da so ya gyara mana abu arabiya to kaga ashe ba za ka yi mamaki ba idan ka ji hadisin musnad na imamu ahmad wanda manzo Allah sassa yake ce ma sayyidina umar inna shaytana la yafraqu minka ya umar shaytan tsoron ka yake ya kai umar akwai ruwayan tirmidhi da hadisi isnadi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam inni la anzuru shayatin al-jinni wal insi farru min umar ina ganin shaydanun mutane da na aljannu gudu suka yin sun ga umar amma tare da haka kowane mu akwai wani aljani tare da shi ma minkum min ahadin hadisi ne na muslim ko imam ahmad ma ya rawaito shi ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu min al-jinni wa qarinuhu min al-mala'ika kowane kuna da wanda aka wakilta masa na aljani da na mala'ika suka ce wa iyaka ya rasulullah manzo Allah hadda kai قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فلا يمرني إلا بخير ni ma ina da aljani tare da ni amma ni nawa bai umar Allah ya taimake na kansa bai umarni na da komai sai alkhairi a wata ruwaya walakin Allah a'anani alai fa aslama a wata ruwayan ta Aisha walakin rabbi a'anani alai hatta aslama ni aljani na ya musulunta ko kuma fa aslamu ni ban samun matsala da shi to da haka akwai lokacin da zaka tashi yin alheri sai ka ji kamar wani abu cikin kana ce maka haba haba bari yana tanto shedanin da tare da kai kenan akwai mala'ikan da tare da kai shi ko lokacin haka zaka ji tausayi ya taso maka an ce jama'a a taimaka aika sai ka kawai ka zabura kai ko kuma haka kawai ka ji ba abin da kake so ille ka kebe ka karanta qur'ani yanzu zuwa tafsirin nan akwai wanda sai ya tashi tahowa sai shi ɗaya nuna mai to wannan waswasin akwai aljani a tare da kai in uwa magana game da aljanu yawa gare ta an nuna min lokaci ya riga wani abin da na so mu yi shimfiɗa ta rabin awa sannan mu yi karatu na rabin awa gobe ma mu yi haka to yanzu ban cimma rabin da nake so ba amma mun canya awa guda gaba ɗaya haka gobe in Allah ya sa muna da sauran rai da lafiya to abin da zai shine in dunkule sauran maganganun game da aljanu wanda malamai suka yi sannan sai mu shiga tafsirin suratul jinna aya 28 in Allah ranmu ya ja mana baki da kyau kila mu jaye su gaba kuma akwai sauran bayani to daidai na san kowa akwai abin da ya kamata ya sani game da aljannu wanda ba mu faɗe shi ba sai goben Allah Allah kai mana muwafaka kuma Allah ka hada mu da na kwarai cikin mutane da aljannu ka raba mu da miyagu a cikin su ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين